wani haɗa a daga kuma da yanzu kuma zama su sama ta ba ɗaya da amma a da su da aka fata shi ne ka ba ta ke da su na su da su ne su da su da zama ya ɗan da ya ba ta iya rasawa ba a yi a wanka ne sai an kwanci wanda idan ku akwai damar ruwa ya rasa a harin da su ya ga wannan ga da ma'ayar ma da kaya ce na ma'azin ta ce a ba ta ce ta ba ɗaya ba magana akwai da ke da wani ne tsari yake faɗa a hakiyar ɗaurin maganin da ɗin aka aka da masa da nasa cewa maganin sun yi domin yana da wuraren da ya ce ya haɗa mari da ke da ɗaukar matsalar mari da ya sakanni biyu da matsalar imanin shafi saboda gurin wahala saboda gurin wahala ko ba ta ta wasu ɗauriya tsananta amma mijin da nasa yana kamar tsananta ya ce zai ɗauki domin kaya ta mata kudu ce ko da kwanci ta sake wannan su da za su iya garowa wahala da ta ce ba ta ce ta iya taɓa zuri da shafiyawa a nan. Ibi ne fiye da na sanar shi da yanka mai ruwa ya da su ya da su a cikin saka da masu wada su da ya sarfa da mana ya taɓa cikin hawa. Ya ga da lakwai da ya cike da ya da hannu ya zara sun saka da ya da ya da ya da haka ya da ya da ya da ya da mutum ya kama ta da gudunmawa a gabanin da ta gudu a inda ke bukata ta da ruwa ya tafi kowa ya zama da ta tsada a cikin da a wani ne ta ya sanar da ta wa zai mai yaki ya ce da na idan ruwa ya tsallaka ya ce dan ya je ne da hannunsa a kayan da ruwa da ta biya ba da su zai yi ko ta ce wani kaso ya ce ya ce ya san a yi cibiyar ta ba ta kayan da ta da irin makogwaran wa da misharar ya ce da ɗansa ya kai kati yana da wata hakan da ya da da sun hamma tsarsa wadanda ana sai da tsakanin hanyoyi da yawon su sai da kasar wuyar kasarsa da tasa da kuma tsawa ko da kasar suniyar da kasar suniyar sa da kasar da kasar suniyar sa da kasar suna da jiya da kasar da kasar da kasar sa ya ya ce da sai da sa a kwarin da ke karkashin gaba da ya nuna tsariya da ya da ya da ya da hannun sa ya da suniyar da ya yi ya yi da kafafun sa da ذلك درشا ولا وذلك في محسنة فرن كبيرة تفاصل كبيرة لكل السلام كالسف والتعليم يقوم السعد لكل كبار الأسلام وعلم الذي يتمنى يا عزيز يكيايا أن ينقل مثلا لدي شاكية شريفة في كتب الكيوة في الكيوة في الكيوة في الكيوة في ذات المسجد كتب شاكات الكتاب ومن الأسجاد فإن ذلك أحيانا شاكية كلمة سائل جدا يبدو alama da gina da ta inda ya dace da inda ya dace na da wannan niyyar wa alwala sai ta ce yake ga gobin alwala da dayar dayar babu shi ne nan gure ma wannan babu ya ce wanda bai tare ruwa ba a kasance da ruwa da ake kudu a tsarin mugu sai ba ma yi gudu kana da ba da da da ruwa saboda rashin ruwa kun sassa da ya haɗu da ke ta yi samun ruwa da wani fidda rai daga samun ruwa kuma ta fi a wakaci da ta fi yi wani wakacin domin wata da waje daya ma'aikata da su tare ko da cewa akwai ruwa alhari da shi akwai ruwa idan na da alamar su yi misali ban taɓa ruwan ba shi ta tsare da da a kayan tafiya ne a fara da ko a hannun yaman gida yi ba zai ma ne saboda ciwo da zai hana shi a mariyarin koma lafiya da gari a lamar su a wani yana da ita kamar ruwan wata da wani yawa amma da ta zai yi wanda yake da tafiye shi na hukuncin za ta yake da farko ne na ko ya mu ga ruwa kusa da shi ko na wani ruwa kusa da sosai amma da ra'ayi na shi ga wajen da ne da ya yi da game da ra'ayi da shi da farko a kafa gari yana tare da kaya wanda ba zai iya ɗauka ba dole in ya shi wajen ruwan da sun zai aike ya kayan yanzu ni a cikin ko ba za su yi su ba da zai ya san zuwa wajen neman ruwan alwalar ya tsaya ya kiyaye dukiyarsa kuma da aka san cewa sai kiyaye dukiya wani abu ne na dole da addini addini ya ce shari'a ta dai da kowa a kiyaye dukiya wasu ya yi ko tsoron da ko tsoro ne da ɗaiɗo ruwan zai kama da kura a bakin da akwai ya fi cibin shi ya yi tsawon da ya tsawon da safi idan matafi ya saka yi kwanci da yanzu domin da samun ruwa su ya bata a wata shida harin na wuri ta kai wata ta salla sai karshen wata in ya tabbatar ya tsari da ruwan wata kuma na hanyar cewa yan matafiya sa take kafin a ce wata kin ya fita sai kai wata to ba a ce da ruwa zai salla ba sai ya bari in Allah zai yi sa ya kai wajen ruwa ba a ta wata kiya zai barshe ko a sannan sai ya ce mama ya zare in ya ce ne in ka fita rai daga samun ruwan ce mama sai ya ce lafiya wani ya ce a farko wata ya farko da shi ya kai wa inda wani yake kuma ya tabbatar ba zai iya kai wa inda wannan yake ba kafin lokaci ya fita wannan ba maganar ya saurara tun a farko tun ya ke nuna yi sannan wajen sunan ilimin idan ko bai da masaniya wannan sunan ilimin idan bai da masaniya da shi wato shi ne wanda yake kai kawo kenan da kuma wanda ya kan yin kai ya samu ruwan tare da samu ba kenan su ya sabe sai ya kira a ƙarshen lokaci wanda ya kai ya fa Allah ya kalma fiye da haka da zai da wuce ba zai kai ga inda ruwan yake ba a cikin wata ciwon za mu rika zuwa ba kuma yana sa ran ko zai iya kaiwa shi ne mutane su da su ne kai ka abu na ma mun ha wallahi wanda yake da da ya riga da da nan da aka annata sun ma ta da ma su ya kafi sai ya samu ruwa a wata ce ba da an sallah bayan ya riga ya sallah to wannan ba a ce a ya sace sallah amma marero amma wanda yake da lafiya da wurin gudu na yi ya wanda shi bai samu wanda zai ne ko masa ruwa ba to shi shi ne zai sace sare wanda ga ruwa amma ba zai iya tashi ya ɗebo ruwan ba ba zai iya tashi ya ɗauko ruwan ba shi ya sa ya shiga ba ya sarra wanda ya kaddara ka ko da shi ya fita wani yanzu wanda zai iya mai da masa ruwan ko wanda zai da masa ruwan ya ba na ya tashi ya ɗauko wanda yanzu hari haka nan ne ke yin tsoro ne su da ila da yakoki da na'ura da makarantar nan wanda ya kuma tafi haka nan matafi a lura ba na da kan da ya da wanda yake tsoro ba zai da cewa a lokacin da yanzu an yi maka wani abu da fayar da zuwa a cikin tururin a nan a farko lokaci ya na kaddara ya sadu ruwa sai kai da inda ruwan yake kafa lokaci ya fita to shi na zai ce ka ke kalla sai a lalla sai ta ce kala iya ce da ba farko ba shi ne sai a layi yana kai kawo ko zai kai da inda ruwan yake ko ba sai kai a wala ilimin ruha'ulai wani wa'annan ma ya sa ke kalla ولا يصلى صلاتين لا يصلى صلاتين بجنون واحد منها إلى ولا يصلي صلاتين بجنون واحد منها إلى ما وانا يكبر ما أجل هذا صلى بي يريتا بسيري سبتين ما دعا فيسوع أن دعك أبنتا إلا نبي وقوة صلاتي على دعوة على بسيري إذا غير يقفر الله إلا بل يمتين ويسوى بشيو da zaunan ne a bisa yasa wanda ba a sa ran warkewa wanda ba a sa warkewar shi ba da shi na kaje ga ake shi din ma wannan ya ce ma sai ya ce ma da sun tsara ya kare malaman ta ce wannan kaunin ne da shi ne magana ce mai tsatsu ka'idin mai risala a ko'ina idan ya magana ɗan tsatsu ya magana wani kuma to ya tashi kawowa ta fara kawo magana ɗan tsatsu ne sannan daga baya kawo magana wani amma a nan ne kaɗai ya saba haka ya saba wannan ka'idar tasa ya faɗi wuya amma ya shafi ta aiwuwar su daga imam malik liman da kara sallawa ta ya ce wani ibn salloli an yi tsalle a haɗu sai nan ya rinci ya ya iya sallatarsa da ce imam ma ɗaya ya iya sallatarsa da ce imam ma ɗaya idan ya zama ta ramuwa ce kuma da sallolin ya ramawa ne ya ɗaya mamu kenan nan lokaci da ana wata ya zama da shi ne da rafi ana zuwa da sauri da fili gudu a tsari da mai tsaron tsaka wani na da harafi ya ce suna tsaye da shi da ana mai tsaya da yana ana ya ce a yi tsakanin wanda ya ce na kasar ne komin tura da tsarafin ba a wani kodar da ya yi zafi ko dai da ya faɗa da kodar da take da bishin bishin ya kan wata wata wata wata wata ya yi ne da ya yi inda ake ce yana aika a hannayen da zai hannayen da aka rika wanda na gani na shi yana jira sai da hannayen na faɗa kuma na kuskure kaje ka kakkaɓe hannayen kakkaɓe wa kan sauka shi ne saurewa ya kawo kuma ya sanar da aka faɗa su gaba ɗaya ya shafi da ko gaba ɗaya na kan shafa ɗaya kyak ba a bukatar wani tsara sun ne rubin da ya daidai a da kaɗan sa su kaɗa kasa da hannayen da aka yi da sauran na abu sauran ya faɗo da na dama da hannun sana'a ko da na tsara da yi da sana'a da sauran ya ɗaya hannun sana'a abu a da ɗaya ta sa zai rubin ya da sauran ya ɗaya ɗaya hannun sana'a dama sun ne yi wa tsara ya shirin da ya so sa na zai rubin ya faɗa hannun na tsara ya ma'a da ya yi da ka kira min na sa kana da halaye ta yi a wasu da aka da ta yaso na na mun haɗu a kai a ta mu yayin ka bari har ya kai da duniyar haɗuwa sun da wani tafa sanar sun da ta da ba ba su da yare da tafa ciki ba ya wato cikin da ke wani sanin da ina ta ke daga mara da kai wato nuna hannunsa a kadirar alai yana mai canza a kai a kwaɗi da kowa ayyaka ya yi zuwa da ko'ini da hidima da ƙamunsa da dama suna da nuna hannu sannan da tsara ya gudanar da cikin babban yatsarsa a lazarin da ya fito wato na hagu masa bayan babban yatsarsa na dama suna sai da sarari da na sanar shafi hannun hagun da hannun dama haka da an da sai za ka gaba da kowa da ya kai kowa wata kafa da ya kai shan kafin sanar a wata kafin da sanar kafin sanar da ya haɗa da har ya ƙarshen ya tsaye da har ya ƙarshen ya wani matsalar na biyu sada ya ce ne shafa mai sanada da hannun sana ko wani sanada ne na da zama na mu kuma da hannun dama ta kashe a biyu inda ya suka sun sada na biyu inda sun kada da shi a wasa ya zama ya ta shafa da alzahu da haka da ya isa mu ya zama mu gudun da gudun aure a ilimin ma'a idan mai zama da idan mai zama da ko ba su da zama ya da ɗansu da ɗansu a ruwan da za su yanka ba yau bi sai ka ruwa dan wanka sannan ma su sun fito da ma sallaci sai ya ga rama wa da kuma sanda ruwa ka da al'adun su a cikin ciyanka wannan ne da ma sanda amma ba a cikin sai ya ga da sallata da sai wala da wani mun da aka ce ba dai ne a cikin ya fadi da mata ta alƙura da ba an fada mu da irin wala da sai ta alƙa ko gurin dinki ya ta dauko da yake da sai ta ta ta ce a ta gurin ne da hayo ne to ya samu da rayuwa a ruwa na inda ya ce wanka da shi da da shi kan da shi kuma ma da haram da shi ne sannan kuma da ma abin da ya fi shi gaba ɗaya saboda jannata wato sai ya samu wanda zai yi sayan kafo wanka ne na ita ba ɗan da wata da za ta fara yi kafin ya tafi da ita saboda ɗaukewar jinin haida da kuma wutan da za su daga baya a ɗan na da ita ita wato saboda da su yana da kuma ciwon kan da zai yi saboda jannata wanda ya yi sadati ya shi wani masa'ala ko wani wani abin da ba zai zo ma a rafiya mai salat ba a babin mata salat ya za a kawo wani abin da ba zai zo ma ya mu sai da fiye da kusari wannan da ya yi da da shafa da sauran kofi a tsaye da wani da ya da musari to ya fara da shafa da sauran kofi kuma har da shafa da har da ya yi da hannu ya da ya yi da ba da sai da ce shi ya da ya rufa kuma ya ce a tsaye da da shafa da su ya da da ya da da ya ce da ta hafi ta ce ma ko kun da da ya salamu ya ya ce da fa ko ji ne a da la ce ne da ta da ya da ya la ta da ya da ala ya tsaya da cikakkiya sai ke da aka da gudu ya da sa sama shi ne wanda idan ne kai ina da ta sai da da sai da aure da al'afa sa ne wanda ya da shafa a kan gobe kuma in ya idan ko ya sai da babban ne kamar wanda yake da zara al'afa a cewa yana da damar ya shafa a da sabuti a wajen kare nan da za su aure a wanke wajen kai haka ya ce ta faɗa da ake shafa a kan hutu a yi tsada da wani yana da kan da na tsada da ma na harsar hutu da na sama da hutu yana da kula tsari da ni ya kan ya ce da da musa ya ce ya na tsada da mun ta tsada da sa shi hutu su da fara da biyu ta da su da mun tsada a cikin tsada da ya ya tsada da sa wani da ake tsada da musa ya tsada da ya sa hutu da zama da kudu tsada da hutu amma da shafa ya haɗu da ya haɗu da da tsada wato wani a sabu ya rasa ta dama kuma da ta kada kowa a gidan da sai su wani a rasa ya ga su da ta da ba a tsaya da shafa da sai yin ko ko ta ko da ke da ta shi ko ko ta da hukka a kan ta wata su ya rasa ta da ta yi ta ta ce ya yi shafa a yau da da a kuma ka su bi da ba ba a shafa da ta kasu da ta ta ta da hukka a ta zai sai ta fara da sabbi da ya tsaye kwakwatar shafi ya a rufe kowancewa wa ko a sai a wanke kashin da ta tukuna da ta jikin kofa yanzu da su kuma suna da suka ce idan su na tsarce miliyan kaɗari ya kula su na tsari ya fara ne a wajen shafar kasarwar su da ɗari da sani da tafi har zuwa zuwa kaji hatu yana kula da ya tsaye fahimtar yau kuma tuna da sa'alai da ɗin kwaikwai sata wani abu da daga yau da ta abin da shafa ta tsaye da hudu da ta abin zuwa filin da yau hukun sace ta ta ce in ya shawo da ya shara can wajen karkashin hutu amma ba ya sharo da za wato faro shafar da za a yin sassai yin saboda yin ya zama ke nan duk kasar da ta take nan zai dawo da ita sa yana da shari a na da zaciya ya kuma sun sa sun karɓa ta dubu wani na ta yi ko a kan ta ko a karkashin wace ba za su a lokaci a shafa musa ko a ta yi nan su ya fi sassai nan ta ba sai ya fara da sassai nan ta ba sannan nan ta za ta yi shafa da sassai abinci a bata salati wannan babu ne ya ci an hukuntar sallah wannan babu ne ya ci an hukuntar sallah ya da ba ya da su amma salatu sune amma sallah asaba a yi salatu ya suna to ita ce sallah na titi ya inda alim ba ji yake ne mutanen madina wai salatu ta ce ita ce sallar da ake yayin fitowa a tsaye a wani wakati ya sauko lokacin da wato mutanen mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sallar na asar ita ce sallah na fifici akwai wanda ta ce sallar magarba akwai wanda ta ce sallar isha akwai wanda ta ce azhar shi ya sa ba wata sallah daga sallolin nan wanda ba ta wani ma'ayar gani da za a ce yana ganin ita ce sallah na fifici ya ba akwai wasu adadin da suke ta da ake nufi da kaɗan ubangiji ya su zuwa da sanawa su wasu na su wasu ba su kiyaye da sassan ne kuma sallar da ya ce ta zama sallah ce na fifici shi ne mutum ne sallah ya kyautata ta da wadan ikonsa ya zama yadda aka faɗa a satin hadisi kai sallah sallar mai ban kwana da duniya wato ka nuna ɗauka cewa daga wannan sallar ba sauran sallar da za kai kana da masu karɓar sallah kuma komai na kasiya da gara ne don gane da kan wannan sallah komai na ta da gara da mace ne za ta da aka sallah ko ba wani lokaci ya farko da sun sallah a suna yin su gari a ƙarshe cewa an su gari a mota da wuri ya yi wanda yake fijira da haske ya da sun mutu da mafi nisa da zahiran yana ne tafiya ne da gwamnati daga alƙola ina da wuri ya gwamnati zuwa bayan alƙibla zai tafiya ya fashe kuma a sama hatta yarda da ada ɗaukaka ta ummar ukuka ya gaba sassa wani ko ina ana ganin tsarin da daga cikin lokacin su ba da misalin bayyana shi ne tsaitsayewa mabayyani tsaitsayewa mabayyani allai wato wa shi ne a ce yadda za ka zauna da mutum ka iya gane fuskarsa cewa ga yadda fuskarsa take alhali ba tare da fitila a wajen ba a gani ya sallama na haula da asiya sannan ya fara sallah kan lokacin da ya asiya ya sallama daga nesa da hajjin shi sai kafin rana ya bayyana a wajen hajjin abu da ke tsakanin wannan wa rasuwa su lokacin ne mai yarda da sallah suna da sallah mutum ya asuba ya yi daidai amma wa afirar da za maka mafi rutu wannan wani hufarfa wa wasu zuwa rashin sallah za a kuwa da za mu shi shanta a karbi tara idan rana ta karkata daga tsakiyar sarki ta a zargin mutum zuwa da a inuwa ta zama tana ƙaruwa a ɓangaren gaba inuwa ta yamma ta ƙare ta dawo gaba ko da da akwai da ta rafin ma ba ta ƙare ta rai ba wato abu da akwai da mai zawani ta zama kuma tana ƙara ƙaruwa mai zama take ya ka ji mai zawani ba ƙaruwa take ba sai dai ka sauya fuskanta wato ka sauya direction wai ta bu an ko a harfi sai ta ake a jirgin ta ta don a fasara an ci abincin ka a za a riga ana zafi ba yi ne da wani kuma shayarwa har zuwa ina kone ya karu da wani irinsa abin da yake tsawon sa ne ta tsaya a ga yiwuwarsa ta kai tsawon mita tsaya da santimita ashirin da biyar matsala ba da zuma na zai zama da nan shan su bayan yiwuwar da rana ta karkata a kai shi ne zumin zawani wanda aka ce yana sassabawa da sassabawar watanni a jami'a yaya ka gani bayanin nan yana bambanta a kalla na gari na da za ka samu garuruwa mabambanta a cikin gudun bayanin su ɗaya a ana samun bambanci kwanakila wasu kasu wanda mata ku ya da kamar masali da magana cewa ɗan gobe sassan ya aza idan ana rana wata wasu nazara haka ne san so shi ne idan a masallatai ne ya sa ni rika nasu sada na mutane su rika sallah a cikin ta wanda ana fasiyar zafi ta hawa sai ya da mutane su rika ɗan gobe ta rana dan fara sanyi ta ya zama fitowar ta fi sauki ta wawar da masallatan ya fi sauki muhammad abin ya sassa na tsaron turmi ya sassa shi kaɗai ba wani lokaci a faɗin lokaci ya farko lokaci ya fi nasa wakila wasu malaman sassa na fi shi da tsanani amma idan ya fi ya tsananta daga faɗin lokaci ka abin ya sassa da ya sassa da tsazara ko da shi kaɗai zai yi hanyar da zai ya sanya ya da ita wa in ka da wa da ko da shi kaɗai ne zai sanya da kanu wani sallala kuma da na sallar da sallar ya sai a rage ta da sallar da sallar da da shigar da da zai ga da nan ya fi mun ta isa da madarsa da ruwa ta ta an ce ta rubuta zafin da ya kai inda ya kai har ya zama ta kai kara wajen Allah cewa ya rubuta ce na na ci ne sa ce saboda da nan ya fi ya rubuta na ta rubuta cewa saboda da mun ba shi lokacin da ake tsananin zafi da kuma lokacin tsananin sauri wa irin lokaci karshe lokaci a za a yi nasu da sun kunce in sulaf shi ne ina kone da kai kama tsawon ba da wani mutum na hari na yin sun yi rafa rana wato cikin kunnen gaba ne amma wani lokacin asiri ba lokacin da asar na yin lokacin da da karshe lokaci a za wa irin lokacin lokacin da asar an yi tsira sun yi kunce in sulaf ina kone ta ninka na da wani mutum na hari na yin inuwar da ake akwai gobe sanda rana ta fada wato wasu ma'anar suka ce idan ta gabar ta shan sabiyar fita in ka fuskanci rana da fuskarka in ka fuskanci rana da fuskarka wa an ta da'imin alhali kana tsaye mai mummuna kisar rasa ka baka so ku da kanka ba wa za ku daɗi da baka kaskanta kan naka ba a yi za su yi shan sa domin yamma in ka iya ganin rana ne ba sa duka da idanunka a faɗar da ne ba ko wata shi ya yi ne mutum da yake tsaye ga su malaman mutumin da yake tsaye ba tare da ya daga kai da ya zama ne dubiyar mutum zai iya ganin rana ba tare da ya daga kansa ba kuma haka ya nuna cewa lokacin da asar ya yi wannan kana da sarki idan kuma ka iya ganin ka da idanunka ba wannan ne dole lokaci lokaci da riga ya shigo ba lokacin da asar ya riga ya yi ba wannan zama an masa rika idan ya zama ta kasa da ganinka ya faɗa da baka da lulu lokaci hakika shigar lokaci ya samu tabbata wato ya nuna cewa ma lokacin ya dan jima dai wanda zai tsawa da kurai ba wallahu abin da zai imam malik Allah ya kara da gare shi ko Allah ya dan sai tsanta game da ita la'asa annan lokaci ya shine cewa lokaci ya jima da malam ta fara shi su matakan rana ya ta fara fasu fasu ma wa bakar magana ya da sallan magana ba da salatu shi ita ce sallar mahalarci mazaunin gida ya dai hadar ana da mazaunin gida ya ne da musakar lasu ana da cewa matafi ba ya mata kasar rubuwar sanniya ta salatu na hari da ya sallar da ka fi sallar mazauni ko ka tuwa lokacin da guru ushen sakuwar rana mai za ta wara bin ya da idan rana ta ɓuya da tsari wajen ba ta salatu ko sallar badar ba ta azaba wala da ka haru ita badar ba ba a jinkirta ta wala ta la ila ruwa da gaba daya ba ta da komai sai wakacin da wakacin da guda ɗaya ne wala ta haru ba a jinkirta ta da gare shi ne malamar saba suke cewa lokacin da gwargwadon yadda za a sallace ta kawai da faduwar rana ba a tabbatar da sharuɗan ta min da harata da sun wa batun wata tana a wurin wata jima da kimlaci wata salatin a taɓa ce lokacin sallar ta a wai salatu isha ita ce sallar isha wa da su wannan suna a kira ta sallar isha a wuladiya shi ya sadata da ita da goma ci shafaƙi shi ne goyon shafaƙi shafaƙo abin da ake kira shafaƙo a rahoton baki ya tuwar magarbi jaza da ke rigewa a yamma yin da kaya shu'ar shams daga ragowa hasken rana mai zara ya kafin magarbi su kwato idan ma da fasa fasa da ya rage a yamma wala umar ko jaza jaza a gaba zama lokacin fa'i ga wakati ya zama wala zarurar ba da cikin bagare ba a cewa ya duba hasken da yake yamma farfarin da yake yamma ba za da ka la'a wasa wannan wakaci ne ga ita aisha ila sulusun dare ya yi zuwa sulusun dare mimman yuridu ta fi da dangane da wanda yake nufin jirginta ta da shurin da wani aiki da ke gabansa an uzurin ko wani hanzari wani wadar to ya aula amma a daga wata yinta ya kamata wala ba sa yi a kira a harin misali amma ba laifi su da an ce a rinda wata ta fi amma ba laifi ma abuta masallatai su jinkirta isha kalilan dan kaɗan ijima ina zuwa a ce mutane sun taru wai kuran nan kauna an yi bacci kafin a sallar isha saboda hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama nan nama fada ma fada na matsaina ku man nama fada na matsaina ku wani hadisu haka nan ka yaya ya zauna hira ligar shi ba da wata bukata ba ba da bayan an yi isha saboda hadisi mai kofi na aisha inda aka ce ta wuce wasu suna roke bayan isha suna nuna sai ta ce a haɗa turunan kuta mai nan ta haku zama me zai hana ku gyara mai lafi da suke rubuta ayyukan ku su huta ku ba kwa tsoron laifi babu wannan babi ne fila zane a gaba da kiran sallah wanda ya mace da ya kama wa zanu kiran sallah wajibi wajibi ne fil masajidi a masallatai wanda ma a jama'a wanda suke na ci bai babu da zuriya su amma mutum shi kadai ya ce zai kira wanda zai sallah shi kadai fa in azara wannan in ya kira sallah fa sanu abu ne mai kyau wala budda lahu min al-ikamati amma ba wakawa sai yayi ikama wa'amal mar'atu amma ita da ta sai da kafa idan ta ikama fa sai to ta yana da kyau amma lalle ne za ta ikama ji malamai ta yi a boye ba ta ce za ta bayyana ba domin murya ta yi al'aura ce wa illa idan ta bari ga ikama fa da haraja ba da fiya kan wala yu azzan li salati ba a yi wata sallah kiran sallah da lokaci haka wakacin ta illa sunna sai kun sallah asla fa da ba san ya tsara ba da fiya ba ta kiran sallah su misalai ne Allah ya su misalai na karshe daga dare wanda za mu kira sallah da ke الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي ثم ترجع sannan ka sake komawa da faɗin sautika da mafi ɗaukaka daga muryarka wanda ba da ta farko ba a dukkan rubuta sau da kawai mai cin sanyi a ta ƙuri ka ce أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله بس كان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كنت في من السنين إذا كان كده الصلاة سبحانه يتعاون فيك يدري أنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أقطع الصلاة يا فاتي يا بيتي لا تقول لك هذا يوم لا يسوي بعدين إذا كنت لا تتعاون الصلاة خير من النوم يوم بعد الصلاة سبحانه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله da ta waye da ta wanda la ila ila la ta karfe su da yake fada wanda ya mutu ita ko ita ma mutu wa ana yanta ne karbo mun ta ba ra ba a mai ne ta Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah sallallahu rasulullah ya rasul ya farash ya gaba ta salatu ya gaba ta salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wasu da a cikin su da kan cewa da yau ba a cewa matakan tattala su da rasu da kan da wanda kuma wanda a cikin su suke cewa an faɗa sau biyu to sai da sake da na da ya tabbatar a hadisi cewa a faɗe ta sau biyu a da ta salatu cewa ta sau biyu a ke wasu fulani da ya tsara ce wa kowace na basirin da ake salloli wanda suka ne ba farantawa amma ta su bai hada ne mai ke sadu da ita ne wanda a fili da daga na kafin yau su da sun yi ne wakila da tsara ce yadda ake harama yadda ake harama a sarra an ta kuma shi ne ka ce allahu akbar allahu akbar la yuzu da ba hada da kalmar duk wata kalma da za ka faɗa an ba wannan ba za ta wadatar ba wadda ruɓe da ka hazo mai kiɗai ka ɗaga hannayenka daura da kafaɗinka wadda rufe da annaba a zamu ko annaba a jallo da isar ba saboda cewa yanzu sallar suna ya ce wata harimu ha ta kabiru sa'ad din na a ciki takabiru ya nuna hassan ma'ana kenan dole ta kabarbarin labarin za a iya jira sarra shi ne wajen malikawa da shafi'awa suna aiki da makomin hassan shi ya sa suka ce wani wannan da isa amma kamar wajen mahanafiyawa su da yake ba su aiki da makomin hassan da kalmar ma da za ta ma ba da ma'anar allah ba kamar sai zama za ta wadatar a wajen kuma su ma da kawo suka ce ita ce kaɗai take isarwa sun faɗa cewa da wasu sharuɗa kan goma wato da farko ya faɗe ta da larabci na biyu ya zama ya faɗa ba ta kuɗin a kai akabaru na uku kada ya ja alhamdar allah kai ce allahu na hudu kai ya ja alhamdar akabaru kai ce akbar kawai haka nan sannan na biyar ka ta yi jafar akbar kada ce akbar da akabaru da kuka bari wato akabar lukan sannan kada ya shadda kan ra kada ce akabar haka nan kada ya samu wato shi ne na shi bakwai kafin allah kai ce wannan haka nan kada ya samu kafin akbar kai ce allah kuwa akabar haka nan kuma ya zamo ka'in yana tsaye inda a sallah ce ta faru sannan kuma ya zama musta kabila sirrati idan na ɗai juyawa a jumla ya karɓar sannan ya dawo ya fuskanci a jumla a cigaba da sallah to sallah ta saba kai ba saboda Allah wa kamar ruwan bangare ne daga cikin sallah dole da ya zama musta kabila sirrati sannan ya jinkirinta daga kabbaran liman a hakkin wanda ya kama kautai da wannan sharuɗan wannan kalma take wadatarwa la jami'a mai ruwa zuwa kaje ba wata kalma da za ta wadatar in ba wannan ba wata ko ya dai ka ne ne ka daga hannayen ka zo ba ita ya ka daura da kafaɗin ka a wadunan da da ka ko ka sa da ka sun mata karau sannan ka dace yin karatu bai wanda sirri idan asar da asuba ne karatu da da sai ka karatun a fili ka karatu a fili da ilmul qur'ani da fatiha da ta sarki da su da ya da ka kace za ka bude sallah ka kace za ka bude da bismillah fi umar qur'ani ko a fatin fatiha wala fi surati lati da da ko a surat take da hannu wannan shine ita ce ruwa da ta fi shura wajen malikawa cewa bude wa da bismillah kara iya ji bayan wannan ruwa ya ko sura guda hudu akwai ruwa cewa jaiza ce akwai ruwa cewa an suma akwai ruwa cewa ma wajila ce ita ce ruwa imam nafi daga imam nafi da zama ta wani walina in ka ce wani walina fa kula amini ka ce amini in kun ta wahala ka ɗaya kai kaɗai ne kake sallah a kan taimaka ko ko kana abin da wato fiha boye kuwa kaka ce za ka faɗa a bayyana wala kulwa imamu fi ma jihar fi imam ba a faɗa Allah wa kabar inda yake karatu a fili wai kulwa fi ma sarrafi yana faɗa inda yake karatu a boye wani gani ya fi da hanyar kina dangane da ya faɗe ta ina ke bayyana karatu da akwai sabani a kodin ka ce ina ma ke bayyana karatu zai faɗa shi ne abin da ya fi inganci dangane da ruwa dangane da hadisi sama ta rasuwa sadaka ta sura min da ne mufassal daga dogara mufassal wato daga kujurati zuwa mufassal to ne zuwa mufassal wurin kada dole min zalika idan ma ta zama ta fata tsawo ba a sadon haka da kyau ne mai kadar ta gani su ko wanda yadda kai sabma ko da sallah wannan rigiraji ka bayyana da sadaka ta fai za ta bata sura da sura ka barka sai kai ka bara da gida da ka ya sun koya wa kalin ka tura kilo ya leka ka tabbata da za ka bi rubuta ka da goyon ka wato sauyi za a raka ka daidaita bayan ka sauyin ka da ba daidai wala ta faura saka ba ka daga kanka wala ta da ajiyo ko ba ka so kuri wato da ake zara ba a ka ajiyar mai ka kada nisa ta jaba sai ka daga hakar karin ka hakar karin ka guda ne wata tuba ta da irin ruwa misali ka kuturce ka ganna kai da wannan mai rukuri ka rukuri ko su yi rika su yi rika wadatar wuce da kuma da yadda za ka yaɗu a halin kuma kullum shi ta ce in ka so su haɗa da bera zai waje hannu wani ciki za a sami ta kawai ba iya ka ce faɗi a cikin wannan kula a da filus ba iya ka zaman da za ba ce ga iyaka zaman da za ka yi ba ina iyakan su malamai da yawa ce ga sakon bolon mu shi a wacce da ya yi da tare da wata bakan cewa tare da haka shi ne a faɗa hasa ko wani da za a ce suna da gaskiyar al'adu ne da haɗi sau suna ta ɗaura sadaka da ya kawo ta kayan al'adu kana kai cewa su da Allah ya hanyar suna ta ɗaura sadaka da Allah rabbana wa lakal hamd rubun da da kai dan kai kadai wala yaqulu akbar imam ba cewa Allah rabbana wa lakal hamd wala yaqulu Allahu sallallahu alaihi wasallam imam ba cewa sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ya tabbata da cewa Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ne ne ba amma in ya daga daga ruku yana cewa sallallahu alaihi wasallam da ruku bai ce Allah rabbana wa lakal hamd wata sai ga ina hadisi ta akwai mutmainna kada ne nutsuwa mutarassida kada ne ki kike ka kuma tawi sajin da sadaka ta bi ta suriya kana da sujjar wala ta zali su ba ta sun kaka ce za ka zauna su ba ta sujjar da kai sujjar da ta ka zauna a da ka zai za ka zance sujjar da wata kwabiyar kai gida duka da sojin da kana ka bara su kai a wata da sujjar da wata wakil jama'a da ka ka tabbatar da goshin ka wa faka da hajji ka da al'ada a kanka wata ba shi rubika fai kan ara ka sami da ka sami ta fi ka ba su da yanayi ka kana da shi ka da hada ya ya sauya ta yi suna da ta kone da mace zuwa da shi ta ta duba ba ya haka wasu da ya karfe ka ta iya sun daura da kudu wanda a wani da tsayani ka ko kowa bayan wanda kudu za ka wasu duk wanda ka yi cikin wannan ya halatta yana na kana tattara su da ra'ayi suna da sai dai kai ba ka cewa za ka shimfiɗa kashin hannunka a kan ƙasa ka ce za ka shimfiɗa irin wanda zaki yake shimfiɗawa a ɗagawa za ka yi tafi kawai aka ce ka sa da sura ta umaru da ita ila jannati ka ce za ka taru jama'inka zuwa haƙoƙoran walakin sai dai su jannuhu biyu kana buɗe su sanye wasu da buɗewa matsakaici wata kudur da za su su juri ka da'i mata yi da kwafin ka su zama a halin da kai sun jada suna tsaye gobe dole ma a mahimmanin alhali cikuna manyan yatsu su suna ga kasu wata kudurin shi ta kace in ka so sai su juri ka a halin sun jada ka kace su hana ka da biyu da rantar nafsi ba su sa maka biyu ya tabbata gare ka wani na zalunci kai na ma da aiki a aikin da ba daidai ba ka gafarta mu saugara zalika ko wani wannan in shi ta wanda za ka faɗa in ka so ba ce dole sai ka faɗa ba wata doke su yi in shi ta ka za su yi su jara ka in ka so ko na ta dubu za ka kawo ta faɗi ya kan daɗe wanda za ka yi wannan ba wa tsallo karancin sa a tarba inda ba su ka gaba mun ka samu mutuwa wata ɗauke na kana da tabbata cikin ka gaba mun naka inda suke su mata baura saka sannan ka daga kanka da takardun da ka barba da su zauna sun yi rijila ka nisu ba ka tambace ka fakata gulbin jilu suka a zaman na aka mai na sai da ta yi zaman da za ka zaka na sujada farko da sujada ta ce zaman da za ka zaka na sajadun guda biyu wata sujadun na ka kafa ka fakata dama ba gudu ne a sami ya ila lari ala yin cikin ya tsinta na da ka wata ba da ka ni lari ka daga hannun ka daga sanar kuma ta ka karuwa kan gurin ka sun mata zudu saniya ta sannan kai sujada ta biyu ka fata wala kamar yadda aka aikata da farko su ba su min al'ari sannan ka tashi daga kan kama an yin da kake mota ne a daidai kana mai dogara da sa'an da yanka na ta zuwa da alfaka da kuma koma tsoro da koma mai musulman ya kaɗi fiye da ka zaune malakin sai ne ka ba da karfi na kai yadda na ambata ma wata kabin fiya ne kai kabar a hannun ne ke wata ka kai sun mata ɗara sannan kai karatu ka ba karatu ta nuna irin yadda kai karatu a raka ta farko kamar yadda kai karatu a raka farko a nuna zara ko ya zama sura ba ta kai tsawon haka ba ta tsada haka wata ba da wasu lura ne ka aikata yadda kai ta farko sawa a daidai wa daidai yara na da mutu sai dai kai kana alfanu da ka mutu kana yin alfanu ba da rukuri bayan kayan rukuri wannan watan ruwa ya ci wani shi ita in kai so ka na tare da lokacin da mula rukuri kafin rukuri wannan ita ce ruwa da ta fi shora a masar ba da tamamin kira'a bayan cikar kira'a bayan ka gama karatu wai kunutu yadda ake alkunutu alamun na na sayi yaro yi hakika mu muna neman taimakon ka wa naftari ka kuma muna neman gafara ka wani ne kun ba da gaskiya da kai wani sauka ba da ka muna dogara da kai wani har na kula ka muna gasan da kai gare ka wani halau muna tuni biya da duk wani abu wani ka ubangiji wani ko kuma ya sauka ba ruwan mu da duk wanda ya kafirce ma ya ubangiji Allahumma ka ya dangi iyaka na abu kai kadai muke bauta wani ka nusanni sallar da nake gare ka ne wani su da gare ka ne muke sujada wa da karfa gare ka ne muke sa aiko muke ayyuka wani hali da muke gaggawa a ayyukan namu yanzu rahamataka muna kaunar rahamarka muna fasa baka muna tsoron azabarka muna azabatar dilla hakika azabaka wadda take gaskiya ta asirin da mazan kudu ya rasuwa ce da ta wasu a kusurri wal mulus ka ba da kaddara sannan ka aikata irin yadda ya gabata a baya a sujadar ka da zarar ka ina wasu yadda ya gabata ne daga su kai za ka lasa idan ka zauna a baya da sauran ta ina ba su yi ne ka taunar ka da ina sai ka kafa kafar ka ta hagu ka kafa kafar ka ta dama ma ta kafa ta hudu da sani ha ila lalani cikin ya tsunta zuwa da kokarin ta da zuwa ka tankwace ka fata ta wa a faraita ne an yi kai mana rika sha da zuwa wanka ga gasu da ma ta kawo da na da wani kan zuwa kakka ce za ka zauna bisa ka fakka ta mu wani tisa in ka ga dama da ta nuna sai ka tankwasa ka fakka ta dama in ta sa biya kafa ta dinga kai fajar ta zama ba da ya ilan tsari ka sanya bayan babban yatsa ta zuwa ka tsawa sai wanda kai ya halatta wata ta sha sannan ka tanya wata shahudu yadda ake tanya a tanya a tunan na ya ce ya suna ba ta ga Allah za ki a tunan na ka ka yi ka fita ba ta ga Allah da yi ba ta sanawa tunan na ibadu wanda suka data kawa ta wani suka tsarka ka sun taɓa ta ga Allah ma'ana ana yi kule ga Allah assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ya sa ta bata ga kai wannan annabi da rahmar Allah da albarkun sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya sa ta bata ga da ta bayan Allah ba daga ta shada Allah ila illa Allah wa la sharika la na tabbatar wa ta ba da shi ta ta sanna Allah ba shi kare ba shi da wata tare ya shada da wannan ya tabbatar wa cewa annabi Muhammadu ba wa sallallahu alaihi wa sallam lamta ba da haka idan sallama bayan ka ga wannan ba ya isar ma ba sai ka ƙara koyewa a wajen ma da shara salati da annabi ba fadin na bane sunna ce ba ma ka karfa ba wanda za a ce ai ya da rafkanuwa da an manta baya wani ma ta zai zo yi shi ba yana daga abin da za ka tara in ka so wace ranar da zai zai nema mado ina tabbatarwa ina shaidawa cewa abin da ma annaba mu sallallahu alaihi wasallam zo da shi gaskiya wa annal jannata ko cewa aljanna gaskiya ya ce wannan na da haƙo cewa wata ba ta fiya ce wannan sata a ce tuna da wata ce sa da ma mai zafuwa ce ba ko ko a ce zafuwa wannan na ba su wani gurgurwa cewa na yana tasar wannan ke ce ga gurgurwa Allah ba sallah ala ba ba da wa da alima ba da ya rayu da sadaki ya da wata da sadaki da ala da ba ne da kai salati kai da baka barka da annabi da su tuwa wa amma mana wa adamu da ya annabi da ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan da kin salati kai rahama haka barka ga annabi Ibrahim da kuma ala annabi Ibrahim kin hada ki aje ga kai abin yabo ne mai girma Allah sallallahu alaihi wa sallam dan da salati ga mala'ikunka da mubsada a cikin bayan ka wala Allah ya kan musulmi ka salati ga annabawa ka da manzanni wala da ahli da ka yi ke sababu mun ka gaba da Allah da kulli wani wanda ya Allah ka gafara ka mun gafara ka mun gafara ga mahaifa na Allah in mace ka gafara ga shagabannin mu wannan sarka na duniya ka gafara ga wanda suka bawa ce mu wajen ba da gaskiya na ta Allah gafara ya ce Allah ba ne asalu ka da kulli hari salaka wa wa da biyu ya bani ni ina roƙon ka daga duk wani alheri da Allah Muhammadu annabi sai roƙe ka daga da shi wa zuwa kulli sharri sa'azaka bi Muhammad da biyu ka ina neman ka kare ni daga duk wani sharri da annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka kare shi daga gare Allah ya kula da ma da danna ma Allah Allah ka gafarta mana abin da muka gabatar da abin da muka jinkirta da laifin da muka yi a baya da wanda za mu yi gaba kuma masu rura ba da nan da wanda muka ɓoye da wanda muka a fili a ba ta nan da gani wanda ya ci kafi musamman su alabala ta fi duniya Allah ka ba mu kyakkyawa a nan rayuwar duniya sabon ayar ta ka ba mu kyakkyawa a lahira ta gina azabar nan ka tsare mu daga azabar wuta wa ulu ka na neman ka kare ne da fitar haya daga fitinar rayuwar duniya zo ba ci da fitinar mutuwa da su da ta da fitinar na tsare daga fitinar kafari wa min sai da su sai da muna neman kariya daga fitinar masu da da jafon ya zaɓin na ina neman ka kare daga azabar wuta so yi wasu da mummunan makoma assalamu alaikum ina da biyu wa ranka abakatu assalamu alaikum ala da salihin kuma ta gobe sannan ka ce assalamu alaikum ka tuni mata wahida ta sallama daya an yi nuni ka daga damar ka tafi da yamma na hajji za ka yi nufi da ita gaban fuskar ka wasu damar gura sai gani na ka dama ita da kanka kaɗan haka za a yi falo wani haka mutum na zai aika haka za a falo da haka liman zai aikata a wurin ruwa da mutum ya sallah shi kaɗai wannan mamu amma mu sallam yana sallama ba ita ta sallama daya ita ya mana haka ne da zai dame ta da ita kaɗa ko ya rubu wa da neman yana da wata sallama gani ne ko ba da ta ko wajen nema daura da shi shi ruba ila yi ne da ba sallama izuwa kare ne ko ya rubu na maka da sallama alaihi ala ya sa ya rage kuma e wata sallama wadda za ta zama amsawa ce ga wanda ya rufe sallama daga wanda yake zaune a hakun da shi wanda rufe sallama ne idan ba idan ba wanda ya masa sallama lam yurda ala tarihi shay'a ba da komai ga hakun da wata wai da mare da shuri a rabin zai ga sannan na yasa hadin dai ya su shi ne wai ka da tsada a dini ba idan ke ya san hannun sa da dama wai su fuska ba wata ishin da sababa ki shiru mila yana nuni da ita wannan ba fa ila shi ya ita ya kafa gefen ta zuwa fuska wasu mafi tare akwai sabani tsakanin malamai a game da motsa ta cewa zai mu dinga motsa ta ko kawai yake ta zai kawai